على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أنصتوا رحمكم الله نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية عملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطعا كبيرا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato kar ku kashe ƴaƴayenku ya ku bayi hashiyata imlaƙin domin tsoron talauci kar ku kashe su haƙiƙa kashe ƴaƴaye mata da kuke yi ko mutanen jahiliya to kashe wannan ku bari ga addini ya zo da hanawa domin haƙiƙa kashe su don tsoron wato ainihin talauci kana ya tabbata haɗan wato kuskure ne kabiran wanda yake babba Allah baya son sa na'am ولا تقتلوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا sana Allah tabaraka wa ta'ala yace wala taqrabu zina kada ku sake ku kusanci zina sam ba ma ku aikata ta ba kusanci da zina da kusa da abin da yake haifar da zina kar ku kusance shi kar ku kusanci zina wato kada ku kusanci zina ballantana ku aikata ta innahu haƙiƙa shi zina kana ya kasance fahishatan mummunan aiki ne wasa sabila kuma ya mugusta da aikata farkin yin zina
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wala taqrabu zina din nan duk wani abin da zai bayo zuwa janyo mutum ya fada hanyar zina ya nisance shi kowane iri ne don aikata zina da kusanci da zina duk wani abubuwa ne waɗanda suke zamantowa abu ɗaya abin da zai bayi zuwa zuciya ta karɓo hankali ya koma a aikata zina to shi ma zinan ne idan wani waje ne ake zuwa a ga alfashar da yake tayar da sha'awar da za a saba wa Allah karkaje don kafar ka ta tafi idan kafa ta tafi to ta an fara zina kenan ita kafa ta yi zina idan hannu ake sawa a taba ko wata maganganu ake yi duka waɗannan abubuwa to kuma abubuwan da suke janyo a kusanci zina yanzu sun yi yawa ga waya ga saƙonƙuna marasa kyau waɗanda da yakin bayi zuwa haka da yawan kuma ko kan mutum ya sake zamanto yana yawaita kusantar matan da ba nasa ba ko kaɗaituwa da su in ba da lalura ba duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da suke haifafa wato su ne suke sabbaba kusanci da zina idan kuma wannan ta tabbata kusanci da zina ya samu to kuma komai kuma sai abin da Allah yi Allah ka kiyaye saboda haka mu tsare duk abin da zai bayi zuwa zina ko abin da zai bayi zuwa alaka dan ya inganta annabi alaihi salatu wassalam ya ce kadaitu wannan idan in dai mutum ya kadaita misali to ba uzuri ba ba komai ba mata ba taka ba ba muharrama ka ba kadaituwa to shedan ne na uku kuma shi shedan yana shiga yana yawo a cikin jinin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo aka yake yawo to idan shedan ana aka aka kusanci zina in shedan ya shiga cikin jini ya yawo to idan ya zo da haɗari sai mutum ya fada cikin tarkon shedan Allah ka kiyaye saboda ka yan uwa duk wani abin da zai bayar zuwa kusancin zina ko abin da zai hafa to mutum ya nisance shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta face sai da haƙƙi ma'ana sai da dalilin da zai janyo a kashe rai shine wato kamar ainihin kawadi ko kuma wato kisasi mutum ya kashe a kashe shi ko kuma zina mutum ya zina muhsini a kashe shi ko kuma wato luwaɗi mutum ya yi luwaɗi a kashe shi wayannan duk dalilai ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara su su zama kafara ga wanda ya aikata wannan ko kuma su zama haddi ko mutum ya taɓa martaban ma'aiki a uzubillahi da mutum ya taɓa martaba annabi shi ma sai a kashe shi ba a dakatawa to idan dai ba haka ba shi musulmi idan ya taɓa martaban ma'aiki ko kuma kafiri idan ya taɓa martaban ma'aiki annabi kaɗai ke da wannan damar duk wanda ya taɓa mutuncin annabi to ko musulmi ne ko kafiri ne kashe su ake to idan wannan ta faru to shine ainihin wato za a iya kisa an ba haka ba to kar ku kashe rai wato sai da wannan wa man qutila wanda ko da aka kashe mazluman yana abin zalunci faqad ja'alna li walihi sultana haƙiƙa mun sanya wato ainihin iko akan maganar jininsa wato ainihin a bisa waliyinsa idan waliyinsa ya so ya yafe idan waliyinsa ya so kuma a biya diya idan waliyinsa ya so a yi kisasi fala yusraf ne kada a yi wato ƙetare haddi wajen karɓaffansa kisa wala yusrafil haddi kada a ƙetare iyaka fil a cikin kisa ɗin nan idan mutum ya kashe to za a kashe shi a kashe shi da irin sigar da ya kashe mutumin da ya kashe idan an samu mutum ya zo ya samu wuka ya yanka mutum ya kashe shi ana kama shi aka tabbatar da haka shi ma a yi masa kawai haddin kisa a kashe shi da irin abin da ya kashe shi idan mutum bindiga ya sa ya kashe wani aka kama shi shi ma sai a sa bindiga a kashe shi ala ayi halin dai wanda ya kashe a kashe shi ba tare da ketare iyaka ba ba tare da yin abin da ba shi ya yi ba kada a ce mutum ya yi yanka ya kashe a zo kuma a ce za a rataye mutum ko mutum ya sa bindiga ya yi harbi kuma a zo a ce za a yanka shi ko za a a dai kashe shi da sigar abin da ya kashe wannan shi ne amma in har an kashe wanda ya kashe ba da sigar da aka kashe shi ba haddi ya yi ya kasu amma dai an so kada a ƙetare iyaka a yi wa kowa abin da ya yi saboda haka Allah ce kada a yi shi shige cikin wannan wa innahu haƙiƙa shi kana wato ya kasance mansuran abun baiwa taimako shi ma wanda ya kashe kuma wanda aka kashe shi ma abun baiwa taimako ne domin za a fitar da haƙinsa wato a kashe wanda ya kashe shi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم kada ku sake ku mumine ku kusanci kuɗin maraya ko kaɗan ba ma wai mutum ya ci ba ko ya danne a'a kusa da dukiyar ma kada a yi abin da ake nufi da kusa da dukiya ai ba ajiye dukiya za a nan ba a ce kar a matso kusa da ita a wani abin da zai bayi da zai ba da wata kafar za a taɓa dukiyar ma kada mutum ya sake ya yi wannan don cin dukiyar maraya ba ƙaramin matsala ba ce kuma wato ainihin kusantarta a da ci ko da ƙoƙarin wato cutar da maraya da dukiyar ba karamin hadari ba ne shi sa Allah tabaraka ta'ala kaga ca yi anan wala taqrabu kada ba ku sake ku kusanci dukiyar maraya kowane hali kowane hali cikin halin ku kowane irin hali ne ka ku sake ku kusanci dukiyar maraya ko mutum ya ce ai alheri ne bari ya ciyar bari a taba dukiya a'a kar ku taba wa maraya dukiyarsa illa billati hiya ahsan sai da halin da ta kasance ita ce mafi kyau wato a gare shi maraya in ya sun za a taba millaci iya hasanu kamar shi abinda marayan zai ci ko abinda maraya zai amfana da shi ko kamar a ce yaro maraya yana makaranta ko babu wani wanda zai ɗauki kuɗinsa a dangi ya biya masa amma ga kuɗin da ya gada gurin babansa to wannan in an taɓa kuɗin an biya kuɗin makaranta da abin da zai wahalar makaranta nasa wannan to hiya a hasan kenan ko kuma abin da shi wato maraya yake so zai ci ko abubuwan cinsa kada a kuntata a samu a dukiyarsa a bashi ya ci amma a bashin da biyan kuɗin makarantar da abin da zai ci shi ma kada a yi barna a ce ai nasa ne ku bashi kawai da yawa ya yi ya kashe a'a idan naira ɗari za ta isa to a tsaya a naira ɗari ta ishe shi yawwa idan naira hamsin za ta isa in ba a cike ɗari ba to a dawo hamsin don a tattala masa ya zamanto ya samu ya amfana da shi kada ya zamanto ya girma kuma ya shiga talauci domin cutar da ake wa marayu kenan ba wani abu ba ne asalin matsalar cutar maraya na cinye musu kuɗi yaran wasu su suna ganewa amma wasu ba za su gane ba tsohuwar ƙiyayya ce da tsohuwar hasada duk wanda ya zamanto shi ne babba ko shi ne wakili ko na kusa da babanku ya zama baban ya mutu kuma yana ƙoƙarin ya cinye ko ya cinye kuɗin dama yana da jin haushin uban faɗa da uban ne a lokacin ba zai iya da uban ba saboda haka to tunda ba uban ba zai kokari ya yi barna ya cinye kudin don ya talauta yaya to cin dukiyar maraya hadari ne amma talauci da arziki na Allah ne inda duk mutum ya kai da kokarin sai ya talauta marayu to Allah in yi musu arziki arzikin kuma a jini yake duk wanda ka gani duk wanda ka gani da arzikinsa ba zai kuma bar duniya ba sai ya ci arzikinsa ko biliyan nawa ubansa ya gada aka cinye wannan ba nasa ba ne nasa yana gurin allah amma wanda ya ci ya ci wa kansa bala'i yawwa wannan wajibi ne mutane su kiyaye kusan taɓa dukiyar marayu babu kyau to a rike musu da kyakkyawa kar a taɓa hata ya bulga a shidda har sai shi maraya ya kai karfinsa zai iya rike kuɗi zai iya mu'amala da su a kasuwa in dai maraya ya zama tamizi baligi ya san kuɗi ya gane zai iya zuwa kasuwa zai iya yin wasu harkoki ko ko zai iya karɓa ya akawuntin ɗinsu sai lokacin bukata ya taɓa to a bashi kuɗinsa mana duk maraya in dai ya girma ya yi balaga ya yi wayo kaga wani ya rike kuɗi ya ce ajiye musu yake a'a cuta yake so yi cinye kuɗin yake son yi babu kyau wanda ya niyyar cin kuɗin maraya ko bai ci ba masu ya shiga wuta balle wanda ya ci saboda haka wajibi ne a dinga sanin balle wani za ka ga babansa ya mutu ko iya uban ya mutu kuma ga yaran da wayansu da girmansu da hankalinsu kawai wani ya kankame ya ce ya rike musu kaga tun farko kaga akwai wata manufa to a ta ya bulaga shi da ku idan maraya ya kai karfinsa ya balaga tamizi da hankali da komai to babu wata matsala kawai a ba su abinsu kuma a nuna musu kuma maraya ko da bai girma ba yana ɗan ƙaramin yaro kudin da yake hannun mai rikewa sai kana gaya masa kudin nan naku kaza ne kuma an yi ciniki an samu kaza an samu riba kaza kudin ku sun ƙaru kaza abin da aka kawo aka baku na kudi na ci daga ciki waje kaza ne saboda kar maraya yi zargi idan maraya ya zargi mai rike kudin su cewa wani na ci mana kudi ko da bai ci ba kaga Allah ya san bai ci ba ko to ba ruwan Allah da baka ci ba abin da marayan ya zargi Allah a nan yake idan marayan ya zargi an ci masa kuɗi ko ba a ci ba to an ci sai an ci wuta haɗari ne ba mu ji ba a wani a wata ayar Allah ya ce innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayasalawna sa'ira wanda duk ya ce babin maraya ko kwandala ce kaci to ka ci wuta kuma ka zama wuta wanda duk ya ci kudin maraya da sannu sinul istiqbali ne wasa ya salauna sa'iran da sannu zai sadu da wutar sa'ira wanda ya ci dukiyar maraya ya zama dole gare shi ya kwana jahannama kowane ne idan kaga mutum ya cinye dukiyar maraya kana kallonsa ko to in ka gan shi ka ce a zuci ko baka iya gaya ma a fili ba a zuci ka iya cewa ga dan wuta dan dole ya shiga wuta Allah yaki Allah yaki kuma bai gushe ba ubangiji yana yin hukunci ga wanda ya taba dukiyar maraya ko da wasa ne to wa aufu bil ahdi ya ku waliyai da mutane baki daya na marayu ku cika da alkawari na rike dukiyar maraya in ya girma a bashi komai nasa a yi man lissafi a yi man bayani ya gane kudin babansa bai balbalce ba ya gane abin da babansa ya mutu ya bari sannan baba ya mutu ana da kaza an rubuta an yi shaidu an ajiye to yanzu ga dukiyarku ta zo kun yi wayo kun yi ƙarfi zan ba ku to ga asalin abin da babanku ya bari ga asalin abin da kuma kuka samu na ƙaruwar dukiya da juɗan kuɗi ƙaruwa suke ba raguwa ba yawwa abin da kuma aka yi amfani da shi a ciki na harkokinku gashi dama haka za a fitar da guda uku asalin ga yadda take ta karu ga abin da ya karu an ɗauka ga abin da aka ɗauka aka yi muku hidima a za a iya samun rashin nasara asalin dukiyar ga yadda take an samu asara ta ragu da kaza to asaran nan maraya bai santa ba sai an gaya masa cewa ga abu kaza ya faru ga shaidu ga dalili kuɗi sun ragu sannan ka fita kai mai riƙon dukiya to wannan alkawari da kuka ɗauka na za ku riƙe wato dukiyar maraya za ku mutunta su to ku cika da wannan alkawarin don da Allah kuka yi alkawarin alkawarin ko mumini da Allah ya cika alkawarin mumini da mutane ya cika to dukiyar maraya alkawari ne da Allah wanda ya yarda ya karɓa zai riƙe sannan kuma a ciki akwai alkawari da mutanen su mutanen masu dukiyar nan matan ne za a ba su tumani a'a kuma 'ya'yan ne za a zo a raba a yi lizzakari misal hazulun sayani a'a iyaye ne na mai dukiyar to lalle a cika alkawari a fitar da komai amma saboda rashin jin tsoron Allah da karyata rana alkiyama da mutanenmu suke yi da kuma sun riga sun shirya sun ɗauka jikinsu ya yadda zai ɗanɗani wuta a lahira sai su danna kuɗin marayu ba fitar da kowa na haƙi amma a ƙarshe ka ga marayun suna ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya masu cin dukiyar a samu mata za ta karɓi tumuni ko mata ɗaya ta mutu ɗaya mata mutu ba ta karɓi tumuninta ba idan uwa ne da shi ko uba ko da tijan nan su ma sun mutu baban baban baban mai kuɗin ya rasu baba su ta rasu ba ba su dusunsu ba yaran nan kuma da Allah ya ce a raba maza da mata da zakari musu da hajjulin sai na an tafke kudin an ki a basu suna cikin wahala
kuma da sun girma kuma sun girma dama abu matsala ko na koda yara ne kanana ya kamata a dinga basu bai kamata ba wallahi tallahi mutum zai ci zai ci dukan Allah marayu to wasu iyayen ma masu imani da tausayi ba su mutu ba suna da rai suna jin tausayin 'ya'yansu ka gani ba zan mance ba idan an kawo mana kaya an ɗinka kayan sallah in muka gwada ka san yaro sai ce ba zai cire ba sai hajiya ta ce ku bar su a jikinku ku bar su mu kayan sallah mu do a gida sai mu sa kafin sallah mu sa in an kuma samu a mana wasu wani lokacin kuma waɗannan sai a gyara mana da sallah ko mu kuma san su haka muke yi ana tambayi hajiya wata rana na ce mai sa mu kayan sallah ka ga an yi wannan yanzu an gwada a wannan sai da ƙyar za a cire sai ta ce babban wanmu ne da aka haife shi tun yana ɗan ƙarami sai aka kawo kayan sallah ba bayan ya ɗan yaye kaɗan abdulrazak da aka kawo kayan sallah aka sa masa aka gwada masa sai ta kuka ya ce shi ba zai cire ba sai dai abin masa aka ce ai wannan sai ran sallah a lokacin sallah saura kwana bakwai aka cire kayan nan aka yi kuka ya kuka har ya bacci aka ɓoye kayan shikenan ya rage saura kwana uku sallah sai ya zazzabi sai ya rasu ni shaida ne saboda wannan abin ya zauna a ran mamanmu kullum da an kawo kayan sallah imma ba za a bari a gwada mana ba imma kuma an gwada mana kowa sannan ya so ya cire kaga mu ba marayu ba ne ga iyayenmu amma saboda imani tausayinmu ake kar mu mutu ba mu ci abin ba ba mu amfana ba to wani dalili ne zai sa mutane za su dafke dukiyar marayu ba ku ba su sun ci ba si ta mutuwa wani kuma bai mutu ba ya mutu a tsaye yana fama da talauci yadda zai yi bayan Allah bai yi shi talaka ba ka talauta mutum kana mutum ɗan uwansa mata yara eh, marayu suna mata suna da bukatar kashe kuɗi za su yi kaza za su yi kaza ga kuɗin ubansu ba a ba su ba idan mutumin uba ne ya rike ko kanin uba ko wani yaron uba ko wani makusancin uba wanda suka ɗauke shi uba tunda an zalunce su kaga zuciyarsu sai ta ƙeƙashe sai su ƙi biyayya kuma su zamanto ba sa ganin girmansa kaga an kuma samun wani aibin da wata illa saboda haka duk wanda wani abu irin wannan ya girma a hannunsa wallahi bai da kwanciyar hankali sai ya gama tunda kai baka san ran da za ka tafi ba amma a haka muke son 'ya'yanmu ne za su yi arziki mu tattara dukiyar wasu mu sa su mu ɗora su a kai su kuma su ne Allah ba zai kyale wannan ba shi ma Allah ya rantsa ya tabbatar sai ya lallasa wanda ya ci dukiyar maraya saboda haka alkawarin rike dukiyar maraya ku kiyaye in al'ada hakika alkawari kana mas'ulan ya kasance abin tambaya a kansa ranar alkiyama sai Allah ya tambaya mai isa yaran nan dukiyar su ka ka ba su ko da mutum ya ɓoye ta ya tara ta ya hana bai ci ba bai ba kowa ya ci ba ya mutu ya tafi dukiyar nan tana nan kai aka zo aka buɗe aka ɗauka aka ba su ai za a ce ya kubuta ko to bai kubuta ba sai ya ci ubansa mai isa bai ba su ba bai tabbatar musu ba suka shiga damuwa shi Allah yana son maraya don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi soyuwa gidaje a wajen Allah gidan da maraya yake ciki ake girmama shi da baitun fihi yatimun mukrimun amma mafi kin gidaje a gurin Allah gidan da maraya yake ake takura masa to gidan da aka kwashe kudin maraya aka kai aka ɓoye kuma fa saboda haka muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan sharrin shaitan mutum yana ji yana gani yana ji yana gani yanzu ko ce aka yi za ka tafi kotu yanzu alkali ya sa za a yi ma bulala ishirin wancan watan ma ka yi wani abu an maka bulala ishirin yanzu aka kuma kama kar ka ce baka damu baka kuma ai an san jikin naka ne da zuciyarka sun yarda sun jure za su ta yin za su ta shirme din ma'ana za a za a doke ka to to musiba da azabar Allah ƙaryar jiki ya ce ya jure wallahi tallahi ba wanda ka isa yanzu a duniya ka kalla dai ba wanda ya taba annabi ba wanda ya rashin ladabi ga annabi dama dan wuta ne ba a zancensa dan kafiri ne to in ka cire wannan duk laifin mai laifi a duniya ba wanda yi sai ce ga dan wuta don mamalan ya ce a halin sabo masu sabon allah da zunubi to ko mutum ya mutu yana sabon allah karka yi hukunci da wuta fawar ilallahi jami'a amrihi ko to amma idan ka ga mutumin da ya ci dukiyar marayu ko ya talauta su ya hana su in ka gan shi ka tabbatar ka ga ɗan wuta wannan tabbas Allah ka kiyaye
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل يا قبائي مليك وشكا مودو إذا كنت واتوين أو ku cika shi zakirtum idan kun zo awo wazinu bil isdasil mustaqim wajen kuma gwaji shi na awo to shi kuma ku yi da wato ainihin wato abun awo wanda yake madaidaici wanda ba wani bane zai cuci wani komai mudu kail shi ne na awo kuma wazani abin da za a ɗora a ji nauyinsa a ba a juye ko kuma abin da za a yi wazani na yadi a cika a tabbatar yadin an auna ya cika karka rage wazan kenan to in kun zo yi ku cika kuma bayar da shi a bisa daidai zalika yin haka hairo shine alkhairi gare ku wa aksanu tawilan shine kuma mafi kyan wato ainihin fasara da tawili da ake komawa gare shi ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ulaika kana anhu mas'ula Allah ce karka tsaya ya kai dan uwa ka dinga bibiyar ma laisa laka bihi ilmin abin da baka da sani a kansa har ka je ka ba da shaida ko ka faɗa abin da baka sani ba ba ruwanka abin da ka sani shi za ka faɗa shi za ka faɗa shi za ka ba da labari abin da baka sani ba baka sani ba wannan shi ne abin kuma da ka sani cewar akwai barna za ka yi wa'azi ko bayani ka yi wanda ya san yana cikin matsalar ya san yadda zai yi ya rage nasa kuma wallahi tallahi Allah tabaraka wata'ala ya ce inda sama hakika ji wal basara da gani shine ido wal fu'ada da zuciya ba su suke aikin ba kullum la'ika duk waɗannan kana mas'ulan abin tambaya ne anhu a kansa a gare shi shi ma abocin jin da ganin da zuciyar ko mai kai da idanka ko da kunnanka ko da zuciyarka to mas'ulan abin tambaya ne za a yi tambaya a kanka ya akai kaza
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Allah ya ce ya kai mumini la tamshi fil ardi marahan kada kai tafiya a ban ƙasa kana mai wato ainihin takama kana wato girman kai da yanga marahu kenan eh kamar matsayin maraha faraha farahu wato kana mai wani jin daɗi da takama da takawa ba abin da ya dame ka kafi komai kana yanga kana yauki kana kallon kowa ba daidai yake tafiya ba karka yi haka wannan haya huya la'u ne ba kyau kaga shi sa duk wannan magana ta mu ce amma Allah da manzon Allah yake shi sa annabi ya ce addabani rabbi fa sanata adibi isa ya kamata ka sa ido ko yaranka ne suke in ka ga yaro yana tafiya bagazan bagazan dawo da shi ga kai ba haka ake ba tafi a hankali ina za ka je amma ba a lura da yara an zuba musu abinci ba a lura ya suke ci yaro ya fito yana gewaye unguwa da gari ba ka lura yake tafiya sai ya fada garari a yi ta shirme in kuma yaro ya aka samun riga ka ga ya fito yana haka yana haka zabga mu tashin sake jikin ka kai amma duk sai a kyale yara in cin yaro ya san ya sa sabuwar riga ya fara haka to nan gaba akwai matsala la tamshi fil ardi marahan in ma jin kai kake Allah ya ce in wani takama kake in naka lan taharqal arda dan tsananin yanga da jin ka isa ba za ka iya kece ƙasa ba dan girman kai kai tafiya ka zo dan tsananin girman kai da iya jin kai kana yanga kana takawa ƙasa tana tsagewa ai ma mai girman kan da ya kai iya yin haka sannan walan tamlugal jibala dulan ba za ka iya kaiwa wato tsawon duwar wasu ba ka ce ai saboda tsananin iya daga kai da shan ƙamshi eh amma kanka ya fi ƙarfin tudun dala ko goron dutse ai sai a gudu to saboda haka komai mutum yake tana gaba da shi gaba da gabanta Allah tabaraka wa ta'ala ya hana kuma kullu zalika dukkanin wannan abin da muka ambata kana sayi'atan inda rabbika makruha duka wannan abin da muka ambata na daga kai nan da kuma wato ainihin takama wato ya kasance mummuna ne gurin ubangijinka ko makaruhan abin ki ne gurin Allah abin ki ne ga bayan Allah idan ka to kana yanga mutane ba za su so ka ba annabi ya koya mana har tafiya annabi ya ce kai ko tafiya a hankali annabi kan mutum ya dinga tafiya bazo bazo ko kuma mutum ya dinga yanga ya ce yana mutum ya to yana tafiya ba nutsuwa yana shirin ya tafiya Allah yana kwashe kwarjanansu sai a yi ta ganin sa wani banza ga shi nan amma ka to a hankali ba tare da tafiyar yanga ba ba tare da bazo bazo ba jama'a an ga salamu alaikum ana salamu alaikum sai mun dawo a ta lafiya kai ma ka fi jin daɗi mutane kuma ba za su damu da tafiyar ka ba amma ka zo ka fara kana ɗaga ana a lalafiya yalla wallahi ai akwai su da yawa kuma bayan komai to wannan allah baya so kuma mutane ma ba sa so ذلك مما أوحى إليك رب ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Allah tabaraka ta'ala ce wato zalika wannan abin da muke faɗa gare ka ya rasulullahi mimma wa ilaika rabbuka yana daga abin da ubangijinka Allah ya yi wahayi zuwa gare ka yana baka ladabtarwa ya rasulullahi min alhikimati ne daga hikima ta ilimi na Allah da yake kimsa maka yake maka wa'azi wala taj'al kada ka sanya ma'allahi tare da Ubangiji Allah ilahan ahara wani Ubangiji kuma daban ga Allah kuma ka kara da wani gagonki kakka ya haka ya Rasulallah dama bai yi ba da mu ake. In ko kai haka ko in mai yin haka ya yi haka fatul za a jefa ka fi jahannama cikin jahannama maluman abin zargi madahuran abin korewa daga barin rahamar Allah.
أفأصفيكم ربكم بالمدين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما shin yanzu kuna faɗa cewa a ubangijinku Allah shine ya tsarkake ku ya zaɓe ku ya ku mutanen maka wato bilbanina da 'ya'yaye maza afa asqakum shin yanzu shine ya tsarkake ku ma'ana ya keɓance ku rabbukum ubangijin ku bil banina da 'ya'ya maza wata haza minal mala'ikati inasa shi kuma Allah ya ɗauki 'ya'ya mata su ne daga mala'iku shi baya son mazan sai mata a bisa riyawar hukunci Allah ko 'ya'ya maza naku ne amma 'ya'ya mata na Allah ne saboda haka shi Allah sai ya zaɓi ya zaɓo wa kansa ‘ya'ya mata ko kuma ya ba ku ‘ya'ya maza wannan ƙarya ne innakum Allah ce haƙiƙa ku kafirai masu wannan ƙuduri la taquluna qawlan aziman haƙiƙa kuna faɗin zance da wannan maganar da kuke zance kuma mai girma wajen barna
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
ce hakika musa Allah sarafna fi hadal Qur'an mun hore mun bayyana muku cikin wannan alqur'ani mun nuna muku wato ainihin duk wani abin da zai kawo muku wato mi kauya ga Allah ku gane wato wadaniyar Allah mun bayyana muku wato ainihin liyazakkaru domin wato ainihin su bayi su wa'azantu da abin da yake cikin alqur'ani mutum maka duk abin da kuka ji ana ta faɗa alƙur'anin nan da ni'ima da azaba da misalai Allah ce da mu ne muku ne domin ku azantu ku ba Allah ku kaɗaita shi ku kuma sallama wa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yake babu rabo wa ma yaziduhum illa nufuran wannan abin da Allah yake ta yi na bayani da ba su misalai babu yana ƙara musu komai face sai gudu daga barin gaskiya
قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا yace hakika wato faɗi gare su ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama lau kana ma'ahu alihatun da akwai wasu alloli tare da Allah kama ta kuluna kamar yadda kuke faɗa idan labtagu ila jil arshi sabilan da sai su zama suna nema ko su nemi tafarki zuwa ma'abocin al'arshi domin su je su yaƙe shi su halaka shi da dai gaske ne allah yana nan da kuma wasu alloli to da shi allah sai su je su kashe shi su rike waɗannan allolin kawai to ƙarya suke allah ɗaya ne babu wani ubangiji tare da shi سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا Tsarki ya tabbata ga Ubangiji Allah, wata'ala ya girmama amma ya ƙuluna daga barin abin da suke faɗa na jingina shirka da abokan shirka ga Ubangiji. Uluwan ɗaukaka da girmama kabiran babba.
يصبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai duka suna yin tasbihi suna tsarkakewa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa fihin da abin da suke cikin tsakanin sammai da kaske da ƙasai duka wa in min shay'in babu daga wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta daga cikin halittunsa illa yusabbihu face sai yana yin tasbihi yana cakuduwa da tsarkake ubangiji kuma yana yin yana tasbihi bihamdihi da godiya gare shi yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim walakin komai da komai fa duk abin da ka sani yana tasbihi ga Allah walakin sai dai la tafqahuna tasbihahu ba kwa iya fahimtar tasbihin da sauran halittu suke amma komai da komai yana yin tasbihi kuma komai da komai yana yin salati ga annabi muhammadu sallallahu domin ta iya yiwuwa abin da yake tasbihi ba da yaranka ba ne shi da wani abu ne daban da allah yake banta da shi bishiya na tasbihi garu na tasbihi ƙasa na tasbihi kai duk abin da ya kai gadon kama yana tasbihi kana kai ba za ka iya fahimta ba ne domin ba da yaran da za ka ci ba ne. Inna uka na halima, hakika Ubangiji Allah ya kasance mai juriya ga furan ko mai gafara ga bayansa mana yana yin haƙuri yana jurewa da jinkirta yin uquba ga masu shirka.
Wa iza qara'ta al-Qur'ana ja'alna جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت القرآن إذا كذا كنا قرأت القرآن مو الله دليل سكر ونم آية shine yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin karatun Qur'ani yana gaya wa mutane Allah yana janyo su zuwa Allah sai mashirkan maka sai su haɗu sai su zo sai su dinga ɗago kai suna cewa eh bari mu ji karatu in sai a dinga yin haka ana tura kai annabi koya yana gaya wa mutane masu saurare suna saurare su kuma yan miko kai ku sai ka ga kamar an jera su an yi fareti kowa sai ya haka eh sai su ce dakata wani sai su ambaci sunan manzo Allah bari mu baka labari sai na son izgilanci zukatanmu mun toshe ta mun rufe ta a rufe take ba za ta ji kowa mai ba za ta gane maganar ka ba kunnen mu kuma duk mun cusa abubuwa mun tosa kai ta yin abin da za ka yi babu abin da za mu ji ba za mu saurare ka ba kai tsakaninmu da kai ma da kaga muna kallon kan akwai hijabi mai karfi ba mu ba kai bainana wa bainaka hijabun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kuma mu kuma da kake ganin mu kunnuwan mu dinnan mun tattoshe shi zukatan mu kuma mun rarrafe ta ba za mu saurare ka ba suke ta yi to shine Allah ya saukar da wannan yake gaya manzo Allah kai hakuri ba komai abinda suke faɗa na ji ba suna cewa kaza ba yayin da kake karanta alqur'ani sai kai sun ce ja'alna wato bai na kawo bainar lajina la nuna Allah ce mu mun sanya tsakaninka da tsakanin waɗanda babu imani mu muka sanya hijaban shamaki mastura mai suturcewa tsakaninka da su duk abin da suke so su yi za su yi amma ba za su iya ganin ka ba za su iya kuma gane ka ba da abin da wato ainihin sai saboda suna yin abu ne kamar za su sa duka saboda hauka da hasada wannan hijaban masturan Allah da ya sa tsakaninsa da su Allah ya tsare su kuma hijaban da suka ce sun sa ba su ba shi ba za su yadda da abin da ya zo da shi ba sai suke cewa waje Allah mu ko mun sanya ala qulubihim Allah ce abin kuma da suka faɗa haka ne waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqara وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبيرهم نفورا Allah ce mun sanya a bisa zukatansu ake na rufi kamar yadda suka faɗa salon rufe zukatansu Allah ce mu muka rufe zukatansu mun rufe zuciyoyinsu ne an yabka ho wato don kada su fahimci abin da kake faɗa ba za su iya fahimtar ƙur'ani ba balle su imani da shi wa fi azanihim haka nan muka sa kuma a cikin kunnuwansu waƙaran rufi mai nauyi ba za su ji abin da kake faɗa ba wai za zakarta rabbaka idan kuma ka ambaci ubangijinka fil qur'ani cikin alqur'ani wa da shi kadai ka ambaci Allah shi kadai yake bautawa babu wani sai shi wallau ala adbarihim sai su juya a bisa bayan su nufuran suna masu wato firzawa suna masu gudu daga barin jin alqur'ani نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نزوى وإذ هم نزوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا دعنا موسى الله أعلم وني ما في سنة بما يستمعون به da abin da suke ji da shi abin da sun isa ji ƙur'ani ko abu ko kuma in ana karatun ƙur'ani su zo su ji to mu muka san me suke jin ba sa jin jin fahimta is yastami'una ilayka yayin da suke neman jin karatun ka su ji me kake faɗa iz hum najwa yayin da suke yi ana yin karatun qur'ani sun zo suna ji a lokacin suke hira a junan su suke ganawa kaji ai kaji eh haka eh da da da mu da ji Allah ya ce to mu muka san me suke ji har a cikin jin suna ji suna yin surutu suna nuna cewa ayo kaji kaji to suna yin ganawa a junansu iz ya ƙulu zalimuna yayin ne za ka ji azalamai suna faɗa su kafirai a wannan ganawar da suke yayin da manzala yake karanta alƙur'ani in tattabi'una kai abinda zan gaya muku kar ku sake ku in kun bi wannan ba za ku bi kowa ba illa rajulan face mutum mashuran wanda yake ainihin abin yaudara ko kuma wanda hankalinsa ya zama abin shafiwa suna jingina raunin hankali ga manzan Allah ko mashuri ne shine abin yaudara abin da ya zo da shi shi ma yaudararsa aka yi yadda da abin subhanallah ko kuma an rinjayar da hankalinsa ya ɗauko wani abin da ba zai yiwu ba ya ce sai mun bi shine mashur to duk wanda ya bi shi ba wanda zai bi sai mai wannan sifar a uzubillahi
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لا شيء يا رسول الله انظر dubi kaifa darabu laka lamsal ta yaya ne suka buga maka misali da wato wannan kalma mara kyau cewa kai mai abin yaudara ne wanda hankalinsa ya rinjaye shi suka jingina kamar taɓuwa kenan daga ga manzon Allah sun ce masa ma boka sun ce masa ko mai sihiri ba abin da suka sun ce masa sha'iri ne shi ka duba abin da suke duba jingina maka ya rasulullahi da Allah ya suke gaya maka wannan ne fadallu suka bata da suka gaya maka wannan sun bata daga barin shirya fala yastati'una sabila babu suna samun ikon tafarki madaidaici da za su bi tun da suka aibata ka
wa qalu aiza kunna izaman wa rufata wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida wa qalu suka faɗa kuma su kafiran maka saboda inkarin tashin alkiyama da suke yi suka ce wato a iza kunna izaman shin yanzu idan muka kasance muka zamanto wato ainihin kasusuwa ainihin muka zama rufatan rajaddigaggu a inna lama ba suna halkan shi a yanzu a hakan ne kuma za mu zama ababen tashi a tashe mu halkan halitta jadidan sabuwa kai ba zai yiwu ba aka suke cewa saboda inkari na alkiyama da suke yi da tashi Allah ya ce da shi mai قل كونوا حجارة أو حديدا
kul gaya musu ya rasulallah sallallahu kunu hijarata ku zama dutse ko ku zama ma bakin karfe duk abin da za ku zama ba ma izamar rufatan ba ku zama hijaratan au hadidan ku dutse ko ku zama bakin karfe ba ruwan Allah zai tashe ku
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato au halkan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zama wata babba halitta wacce take da girma kuke ganin ta katuwa ce mai girma a cikin zuciyoyinku kun yarda da abin nan babba ne ku zama ma shi mana hmm? fa sai kuluna za ka ji da sannu suna faɗa gare ka man yawaiduna wa zai mai da mu kuma bayan mun mutu ya dawo da mu rayuwa haba ba zai yiwu ba kul faɗi gare su faɗi kulin lazi faɗara ku awwala marratin wannan da ya kage ku ya halice ku farkon tun farko babu ku ya yi ku to shine zai iya dawo da ku wato ainihin ya tashe ku wanda ya fare ku babu ku mai iko ne ya tashe ku ya dawo da ku za ka gansu a lokacin da kake ba su amsa da haka Allah ya ce fasayin wibuna ilai karu'usahum za su dinga karkata suna girgiza kai zuwa gare ka suna gi kamar sun yarda nan ko na ban mamaki ne da karyatawa ana faɗa musu suka suna sinewa annabi haka suna girgiza kai suna kallon juna suna sigina wai an gaya musu zai dawo da su wanda ya kage ku ai yana da ikon ya dawo da ku ka gaya musu haka amma ka gaya musu ma za ka suna girgiza kai suna kallon ka suna mamaki dan karyatawa waya kuluna za ka ji suna faɗa an ka gama faɗa musu dan izgilanci mata huwa yaushe ne ranar alkiyamar yaushe ne tashi in suka ce maka haka kai kuma kul ya musu ka ce a sa'an ya kuna ƙariban ya kusanta ma tashin kuna wasa ba ku sani ba ya zama a kusa ta iya yiwa ma yanzu yanzu ku ga Allah ya tashi alkiyama sai sanadi ya so zai tashe ta يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا tuna ambata musu ya rasulallah ce ranar da ubangiji Allah zai kiraye ku kuna cikin kaburburan ku Allah zai kiraye ku a bisa busan nan ta Israfilu fatastajibuna sai ku amsa ainihin kiran ubangiji kowa dole ya tashi ya fito daga kabarinsa amsa da za ku yi bi amrihi da yaban ubangiji dan da umarninsa ne kowa zai tashi to wannan shine godiya wata zannuna in kuka tashi sai ku zama kuna zato illa bistum ai ba ku zauna ba ma a duniya illa kalilan sai lokaci dan kaɗan yanzu dan zaman nan da muka yi har an mutu har an zo har an tashi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Allah ce ya Rasulallah ya faɗi ga bayina na kirki muminai ya ƙulu su faɗa ga kafirai cewa allaci abinda za su faɗa su faɗi kalma allaci iya hasan ita ce mafi kyau kar su faɗa musu mummunan kalma Mm-mm. wannan kalmar mafi kyau ɗin nan da za su faɗa shine maganin shaidanu don inda shaidana haƙiƙa shaidan yanzu bainahum yana batawa tsakaninsu ya hada su fada ya yi ta rigima to kar su faɗi kalma mara kyau gaya musu su faɗi kalma mai kyau yana ɓata tsakaninsu inna shaidana domin haƙiƙa shaidan kana ya kasance addu'an mai ƙiyayya ne mubina mai bayyanar da ƙiyayya ne lil insani ga mutum don haka in sun tashi magana su faɗi mai kyau kar su gaya musu mummuna to Allah wace kalmar za su gaya musu shine Allah ya ce ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا abin da za ku faɗa duk shirman da za su yi kuma da komai ga Allah ce a to ita allati iya hasan dinnan da Allah ce ya qulul lati iya hasan ita ce rabbukum a'lamu bikum ubangijin ku Allah shi ya san shi ya fi kowa sani da ku shi ya fi sanin yadda zai da ku ko zai tashe ku ko ba zai tashe ku ba dai shi ya fi sani in ya sha ya rahamkum kuma in ya so sai ya muku rahama in kun tuba sai ya muku rahama wa in ya sha in kuma ya so kuka ki tuba kuka ki barin kafirci yu'azzibkum sai ya muku azaba ya jarrabe ku da kafirci kuma ya sa muku ainihin azaba ka ce mumine su faɗa musu wannan ta tsayar mutum kamar da lamari ga Allah ya gyale ka ko a mu'amalar mu ne wani ya zo zai ci mutunci ka ce to dai a yi haƙuri abin da Allah ya kenan in kuma Allah ya so ya gyara abin nan sai ya gyara kuɗaɗen nan da aka karba a yi haƙuri in Allah ya kaddara za su dawo ba shi wane ne connection sai su dawo amma kar ka tsaya kai mai da maganganu da yawa wannan kaga koyarwa da ladabtarwa da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sannan kaga an yi hayaniya surutu yayi yawa an ja rigima to so aka yi a jata wa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ko me ce ne Allah ko me ya faru duk abin da ya faru kakka ja magana da yawa balle ayi hayaniya ya rasulullahi kar ka damu da duk abin da za su yi sai Allah ya kurkurtar da shi cewa ba arsalna ka alaihim wakila ba mu aiko ka ka zama wakili a kansu ba ka tsaya ka ce sai sun yi imani kai ta kula da me suke ka hutar da kanka wannan ku aya ta sauka ne kafin ai umarni da ai yaki shi sa Allah ya ba shi hakuri kar ka kula ka kyale su sai abin da suka ga dama da Allah ya izini a dau makami a yake su ai ba a ce a kyale ba ko
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعد النبيين على بعد وآتينا داود زبورا وربك أبنجدك يا رسول الله أعلم شيني ما في سني بمن في السماوات والأرض لو أنك يتكن سمي لك السيدك نعلتا لك أبنجدي ناسا نشي سنسو wannan kuma duba da kadarin sammai da ƙasai ne aka keɓance su da ambato Allah shi ya san komai da komai an ba sammai ba ba ƙasai ba duk Allah shi ya sani sannan Allah ce wa laqad faddalna nabiyina ala ba'd hakika Musa Allah mu ne muka fifita ba'aran annabawa akan ba'aran annabawa mu muka fifita su muka fifita manzanni 313 kan annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu muka zo kuma a ɗari uku da sha uku muka fifita guda biyar a kansu su ne ainihin wato nuhu da annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa da annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muka fifita annabi muhammadu a kan su biyar ɗin ya zama shi ne mafificin kowa da kowa dai na kada an ce faddana ba'aman nabiyina ko ala ba'adin ko ko kuma faddalna tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala Allah dai yana so kawai kai maka magana kan manzon Allah ya fifita shi akan kowa da kowa na daga annabawa da manzanni a fifitakar da aka yi wa Musa aka ba shi magana da Allah shi kuma annabi Ibrahim aka ba shi daɗiyantaka annabi Nuhu aka ba shi shakurantaka godiya annabi Isa Allah ya ba shi ruhaniyantaka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma aka ba shi da yawa aka ba shi habibu aka ba shi halilu aka ba shi safiyu aka ba shi najiyu aka ba shi kalimu aka kuma keɓance shi da isra'i da mi'raji aka kuma ba shi littafin da ba a ba kowa ba sai shi aka ba shi wanzantuwar annabtarsa shi annabi ne wanzanze annabi ne azali annabi ne abadi kowa zai kare tasa tana nan annabi ne a ranar alkiyama mursali har a koma masaunin yankin dindin shi annabi ne kuma manzo ne na Allah mu'ujizozin kowa da kowa ta ƙare mu'ujizarsa kuma tana ƙaruwa su tasu ta ƙare the end shi kuma tasa tana ƙaruwa kullum haka Allah yake bance shi saboda haka shine mafifici akan dukkanin annabawa da manzanni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha ikhtara min alqihi khamsatun ko Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadu a wata ruwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaru khiyaru bani adama hamsatu khiyaru bani adama hamsatu نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد سيتي وخيرهم محمد annabi Muhammad ke shi ne ce wa ata yana daga fifitakar da aka yi wa wasu manzannin Allah ce wa ata yana dawo da zabura Musa Allah mu ne muka ba kuma annabi dawo da littafin zabura ina kiran bayi da shi zuwa Allah alhamdulillah